الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام إن, إن الانشغال بطلب الرزق هم كثير من الخلق وهو أمر مشروع إلا أن البعض منهم بالغ في بذل أسباب طلب الرزق المشروع منها وغير المشروع ظنا منهم أن ذلك يزيد في أرزاقهم وتشاغلوا بطلب الرزق عما خلقوا من أجله وهو عبادة الله جل شأنه قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبعض الخلق ترك الأخذ بالأسباب وقعد في بيته ينتظر أن يأتيه ما قدر له من رزق وكلا الفريقين جانب الصواب والمشروع للمسلم أن يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب ويوقن بأن رزقه كأجله لن يفوته شيء منه ثم عليه أن يقنع بما قسمه الله له أن يقنع ثم عليه أن يقنع بما قسمه الله له من رزق وينظر إلى من هو دونه في الرزق أيها الأحبة في الله إن الرزق شأنه عجيب فقد تكرر الحديث عنه في القرآن الكريم في أكثر من مئة وعشرين موضعا يخبرنا فيها ربنا سبحانه وتعالى ألا أن أمر الرزق موكول إليه وحده سبحانه فهو الذي يرزق من يشاء كما يشاء وكيف يشاء في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء وقد بين لنا ربنا هذا المفهوم في القرآن الكريم في مواضع عديدة منها أيها الأحبة قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وقال جل شأنه وترزق من تشاء بغير حساب والرزق عباد الله لا يزيد ولا يدوم بالدهاء والحيله ولا بالقوه وشده السعي وانما هو مقسوم من مقسم الارزاق قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كثيرا ما وجدنا من طلب الآخرة وأتته الدنيا لكننا لم نجد من طلب الدنيا وأتته الآخرة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت أخرجه أبو نعيم وابن عساكر وصححه الألباني فإذا تقرر عندنا أيها الأحبة الا ان الرزق بيد الله وحده بقي ان نعرف الاسباب الجالبه للرزق بقي ان نعرف الاسباب الجالبه للرزق مما شرعه الله لنا لنطلب بها الرزق الحلال فمن اهمها ايها الاحبه تحقيق التوحيد قال الله جل جلاله ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ثانيا ايها الاخوه تقوى الله عز وجل قال جل ذكره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والثالث ايها الاحبه الاستغفار قال الله جل جلاله فقل استغفر فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب اخرجه احمد وصححه احمد شاكر والرابع ايها الاخوه التوكل على الله جل جلاله وقد قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا اخرجه احمد والترمذي بسند صحيح خامسا ايها الاخوه صله الرحم قال عليه الصلاه والسلام من سره ان يبسط له في رزقه وان ينصا له في اثره فليصل رحمه رواه البخاري سادسا والاخير ايها الاخوه الانفاق والصدقه قال الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك أخرجه البخاري بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتناده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu karamci, hakika bayan Allah sun shagaltu da neman arziki, kowa yana ta faɗi tashi wajen neman arziki. Sa'an nan kuma babban burin kowa idan gari ya waye, me ya tara me ya ajiye, me ya shiga da shi gida. Wannan shi ne galibi kaikawan mutane a yau a faɗin duniya tabbas wannan ba abun zargi ba ne ba abun kushewa ba ne domin an shar'anta mana haka ɗin an shar'anta mana mu nemi abin da za mu rayu da shi mu nemi abin da za mu rufe asirinmu da shi sai dai kuma inda matsalar take 'yan uwa' a yau da yawa daga cikin al'umma musulmi sun mai da rayuwarsu ta zamanto kawai faɗi tashin neman abin duniya kai ka ce don hakan aka halice su su tara duniya duk wani tunaninsu duk wani nazarinsu duk wani shige da ficinsu duk wani kaikawansu ya ƙare akan neman abin duniya sa'an nan kuma wannan sai sa an wayi gari ba su damu da hanyar da suka tara abin duniyar ba shin hanyar halaliya ce ko kuma haramiya hanyar shari'a ta yadda da ita ko ba ta yadda da ita ba hanya ce ta halal ko hanya ta haram dukiyar ta halar ce ko kuma dukiyar ta haram an wayi gari ba a damu da wannan ba kawai abin da aka ɗauka halal shine abin da ya shiga hannunka to yadda al'umma suka shagaltu da neman duniya ake ta faɗi tashi wajen nemanta wannan ya sa an rafkana daga hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce mu ya samar da mu a ban ƙasa muke rayuwa an rafkana wasu ma sun mance wasu ma kai ka ce ba su san wace hikima ce ta sa Ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce su ya samar da su a ban kasa ba wane dalili ya sa Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu an rabka na gabaninsa an mance da shi an ajiye shi a gefe kuma kowa da za ka tambaye shi da mai ilimi da jahili wane sababi wane dalili ya sa Allah maɗaukakin sarki ya halicce ka ko tantama babu zai ce maka don in bauta masa tabbas hakan Allah maɗaukakin sarki cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ban halicci mutum da aljan ba face don su bauta mu wannan ita ce hikimar wannan shine sababi wannan shine dalili da yasa Allah maɗaukakin sarki ya samar da mu a ban kasa to amma kuma mun mance da shi mun kifu wajen tara da neman abin duniya abin da anan muka same shi ba da shi muka zo ba kuma nan za mu tafi mu bar shi ba wadda ka taba ji an ce ya mutu yau an kai shi kabarinsa da dukiya ko naira ɗaya babu dole a duniyar da ya samu arzikin dama na ubangiji ne anan zai bar wa ubangiji kayansa inna nahnu narithul arda wa man alaiha Allah madaukakin sarki ya ce mu za mu gaji ƙasa da abin da ke ban ƙasa kenan duk arzikin da yake ban ƙasa komin yawansa ubangiji subhanahu wata'ala shi zai gaji abinsa dama nasa to ta ɗaya hannun kuma 'yan uwa wasu daga cikin bayin Allah sun naɗa hannuwansu sun zauna ba sa ƙoƙarin neman halaliyan nasu ba su kama hanyoyi da za su samu halaliyar ba ba su yi riko da sabubba da za su samu halaliyar ta waɗannan sabubban ba sai suka zauna a gidajensu suna jira Allah maɗaukakin sarki ya zo musu da abin da ya ƙaddara musu na arziki to waɗannan hanyoyi guda biyu duka abin zargi ne a shari'a abin da yake dadai yana gefe waɗannan ɓangarori guda biyu suna gefe ɓangaren farko kamar yadda muka yi bayani yadda muka mai da wannan rayuwar kamar an halicce mu ne don mu nemi abin duniya wannan abin zargi ne ko shakka ba ɓangare na biyu yadda wasu suka naɗa hannunsu ba sa neman abin da za su rayu da shi suna jira Allah ya saukar musu daga sama Allah kuma baya ruwan abinci daga sama baya ruwan kuɗi daga sama waɗannan hanyoyi guda biyu duka abin zargi ne a mahanga ta addinin musulunci abin da aka shar'anta wa musulmi shine dogara ga Allah subhanahu wata'ala sa'an nan kuma dogaro ga Allah maɗaukakin sarki ba zai sa ya naɗa ƙafafunsa ya zauna ba ya naɗa hannunsa ya ce Allah ba ni a ya dogara ga Allah kuma yana neman halaliyarsa sai ka ga Allah ya buɗa masa ta nan ya buɗa masa ta can abin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da shi sai ya sanya albarka a ciki sannan kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da shi ya ji a zuciyarsa cewar shi ne arzikinsa ba shi da wani arziki ban da wannan kamar yadda aka haddade masa ajalinsa ta yadda in ajalin ya zo ba za a ƙara masa ba ba za a rage masa ba haka shi ma arzikinsa arzikin da Allah ya hukunta naka ne a duniya ba mai ci maka abin da kuma Allah bai hukunta naka bane ba yadda za a yi ka samu duk yadda za ka wahala ka wuni ka kwana kana nema in har Allah maɗaukakin sarki bai hukunta cewa naka bane ba yadda za a yi ka same shi bahaushe ya ce zafin nema baya kawo samu kuma haka bayanin yake duk yadda za ka zafafa nema in dai Allah maɗaukakin sarki bai hukunta cewa wannan arzikinka bane ba da za a yi ka same shi to saboda haka bawa ya dogara ga ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma ya kama sabubba da za su sa ya samu abin da zai rayu da shi na arzikinsa kuma ya ji a zuciyarsa cewar abin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da shi shine rabonsa ba zai samu sama da haka ɗin ba ya nitsar da zuciyarsa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya kasa ya bashi sannan kuma idan ya tashi dube ya duba waɗanda suke ƙasa da shi kar ya duba wanda suke sama da shi wannan shi zai sa ya fi gode wa Allah maɗaukakin sarki bisa ni'ima da ya masa na wannan arziki da ya bashi komin kashinsa komin karancinsa idan ya duba ya fuwa ne ya fuwa ne tunan sai sa ya gode wa ubangiji subhanahu wataala amma idan zai duba waɗanda suke samansa kullum yana cikin rena abin da Allah maɗaukakin sarki ya kasa ya bashi. ‘Yan uwa masu daraja, hakika al'amarin arziki, al'amari ne wanda yake mai ban mamaki. Domin Allah maɗaukakin sarki, idan muna bibiyan ayoyi na Alƙur'ani mai girma. za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan arziki da ake ta faɗi tashin nemansa a gurare daban-daban har gurare 120 cikin alkur'ani mai girma amma kuma idan mun duba mun ga guraren da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci arziki cikin alkur'ani za mu ga yana jingina arzikin ne zuwa gare shi yana nuna cewar arzikin nasa ne sannan duk wanda ya samu arzikin shi ya bashi ba dabararsa ba ce ba wayonsa ba ne ba iyawarsa ba ne ba ƙoƙarinsa ba ne ba dagewarsa ba ne hakanan ubangiji ya raba wannan arziki nasa ya bashi ubangiji subhanahu wa ta'ala yana azurta wanda ya ga dama ta yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma gwargwadon abin da ya ga dama Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana haka ɗin a gurare daban-daban cikin alkur'ani mai girma. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yarzuku mai ya sha'u bi ghairi hisab. Kuma Allah maɗaukakin sarki shi ke azurta wanda ya ga dama ba tare da ƙididdiga ba. Sai ba ma wani dukiya ya zama miloniya, wani kuma sai ya yi sati bai samu naira ɗari biyar ba. duka wannan rabo ne na ubangiji yanzu shi wanda Allah maɗaukacin sarki sa shi zama miloniya ba wai don ya fi son sa bane wanda Allah maɗaukacin sarki ya kuntata arzikinsa ba wai baya son sa bane duk abin da kaga ubangiji subhanahu wata'ala yayi akwai hikima a ciki sawa'un ka fahimci wannan hikimar ko baka fahimta ba Allah baya abu haka kawai babu hikima kawai babban abin da ake so bawa yayi ya miƙa wuya ya sallama wa hukuncin Ubangiji subhanahu wata'ala wannan na farko kenan na biyu ya yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya kasa ya bashi na uku kuma ya kyautata zato wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗan uwa masu daraja arziki baya ƙaruwa ko ya dawwamu da makirce-makirce ko kuma da dabaru ko da ƙarfin ƙarfa-ƙarfa ko da danniya ko da babakere baya sa arziki ya ƙaru ko kuma ya dawwamu ko kuma da zafin nema ina za ka je nema daga ina ka fito nema a ina kake nema arziki ta waɗannan hanyoyi baya sa ya ƙaru ko kuma ya dawwamu saboda shi arziki mai kasa shi ya riga ya kasa kowa ya ba shi rabonsa alhassan al-basri ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci allah masa rahama ya ce kathiran ma wajadna man talaba al-akhirata wa atatu duniya da yawa daga cikin mutane da muka samu waɗanda suka yi ta neman lahirarsu ba su damu da duniyar ba sai ga duniyar ta zo musu cikin ruwan sanyi ya ce haka zalika kuma walakin na lam najid man talabar duniya wa atatul akhira tun da muke a rayuwa a tarihi ba mu taɓa samun wanda ya yi ta faɗi tashin neman duniya lahira ta zo ta same shi ba mutum ne jahili ba abin da ya sani sai neman duniyarsa ka taɓa gani lahira ta zo da kafarta ta same shi babu wannan a tarihi amma wanda ya rungumi lahira yana ta faɗi tashi wajen neman yardar ubangiji yana zaune ubangiji zai kawo masa duniyar haka imamul hassan al-basri allah masa rahama ya bayyana an samo hadisi daga jabir ɗan abdullahi allah yarda da shi da babansa gaba ɗaya ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lau annabina adama haraba min rizki da a ce ɗan adam zai tsere wa arzikinsa ga arzikinsa nan sai ya tsere gudu ya bar arzikin kama ya harabu min almaut kamar yadda yake gudu wa mutuwa mun san kowa na gudun mutuwa to anan annabi kwatance yake so ya mana yana so ya buga mana misali ya ce da a ce ɗan adam zai tsere wa dukiyarsa ya gudu ya batta kamar yadda yake guduwa wa mutuwa la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut da duk inda ya shiga sai arzikin nan nasa ya je ya same shi kamar yadda duk inda ya shiga mutuwa za ta je ta same shi to haka zalika duk inda zai gudu ya tafi ya bar arzikinsa to wannan arzikin nasa sai ya je ya same shi me za mu fahimta daga wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yan uwa za mu fahimci cewar duk inda arzikinka yake zai same ka a ko ina kuma kake a kowane yanayi kake arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya kasa ya ce wannan nawa ne ne to ba mai ci maka alhassanul basari ya ce lokacin da na san cewan arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta nawa ne ba mai ci sai na hutashe da zuciyata ba na zargin kowa bisa ga abin da na rasa to ‘yan uwa masu daraja idan ya tabbata a gare mu cewar Allah maɗaukakin sarki a hannunsa arziki yake shi yake kasawa ya ba wa kowa rabonsa to ya kamata a ce musan akwai sabubba da wannan addini namu na musulunci ya karantar da musu ta yadda idan muka yi riko da waɗannan sabubban a shari'ance to cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai yalwata mana arzikinmu. mafi girma daga cikin waɗannan sabubba 'yan uwa shine kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta a lokacin da al'umma suka zamanto masu tauhidi masu kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a bautarsa masu kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a rububiyarsa halittarsa da azurtawarsa da rayarwarsa da kashewansa da gudanar da al'amuransa da kuma sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka wannan sababi ne da ke sa Allah maɗaukakin sarki ya jiyar da wannan al'umma daɗi ya yaye musu duk wani matsi na rayuwa da kunci na rayuwa Allah ya tabbatar mana da hakan a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa walau anna ahlal qura amanu واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Allah maɗaukakin sarki ce da a ce mutanen alkarya za su yi imani da Allah maɗaukakin sarki su kaɗaita shi wajen ibada su kaɗaita shi wajen ayyukansa su kaɗaita shi cikin sunayensa da siffofinsa Allah maɗaukakin sarki ce la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh da kuwa mun buɗe musu albarkatu ta sama da ƙasa mutum ya ga kawai arziki yana zuwa masa yana zaune cikin walwala ta rayuwa yana zaune cikin daula saboda dama arzikin nan ubangiji ne subhanahu wataala to yanzu ka masa abin da yake so shi ma sai maka abin da kake so dama aljaza'u min jinsil amal ana saka mutum ne daga jinsin aikinsa in kai kyakkyawa sai ka ga kyakkyawa in kai mummuna sai ka ga mummuna zaka gani a ƙwaryarka sababi na biyu ‘yan uwa masu daraja takawa takawa na daga cikin sabubba da ke sa Allah yalwata wa bayi su yi rayuwa wacce take daddaɗar rayuwa Allah ya tsame su daga kunci na rayuwa Allah maɗaukakin sarki ce wa mayyattakin laha ya ja'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda yayi takawa Allah maɗaukakin sarki zai sanya masa mafita a duk abin da ya carke sai Allah ya sa masa mafita sannan kuma ya azurta shi ta inda baya zato baya tsammani sababi na uku wanda za mu karkare a kansa ‘yan uwa sabubban suna da yawa shine neman gafara Allah maɗaukakin sarki bayi su zamanto masu neman gafara gurin ubangiji bisa abin da suka aikata na zunubi da ma abin da ba su aikata ba annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya ce a wuni yana neman gafara Allah sau saba'in a wata riwayar sau ɗari to kai kuma a wuni sau nawa kake neman gafara Allah annabi yana zunubi ko baya zunubi mu muna zunubi ko ba ma zunubi na san kowa ya san wannan amsar wannan tambaya to amma ka tambayi kanka a wuni sau nawa ka nemi gafara Allah maɗaukakin sarki bisa ga abin da ka aikata balle a je ga abin da baka aikata ba shi kansa neman gafarar ibada ce ko da baka yi zunubi ba ka ce astaghfirullah ko baka yi zunubi ba wannan ibada ce mai girma a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki yake bayyanawa cikin alqur'ani hikaya kan annabi nuhu ga mutanensa yake cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا النبي نوح عليه السلام yake ce wa mutanensa na ce ku nemi gafara Allah maɗaukakin sarki Ubangijinku lallai shi mai yawan gafara ga zunuban bayi ne daga cikin tasirin haka yursilis sama'a alaikum midirara zai saukar muku da mamakon ruwan sama wani na bin wani mun san kuma arziki na tattare da saukan ruwan sama sannan kuma ya ƙara muku dukiya wacce za ku rayu da ita cikin walwala cikin daula sannan ya ba ku ‘ya'ya waɗanda suke masu albarka ya sanya muku manya-manyan gonaki da lambuna da ƙoramu ku rayu cikin daula cikin walwala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake faɗi cikin hadisi cewa man akthara listighfara ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib wannan hadisi da Imam Ahmad ya fidda shi cikin musnad dinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya yawaita istighfari Allah madaukakin sarki duk wata damuwarsa zai sanya masa warwarewanta hanyar da zai bi warware wannan damuwa da bakin ciki da yake ciki sannan kuma duk wani abu da ya kuntace masa Allah zai sa masa mafita daga ƙarshe kuma ya azurta shi ta inda baya zato baya tsammani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya azurta mu da arziki daga gurinsa ya ubangiji ka yaye mana kunci na rayuwa ya ubangiji ka karyar mana da farashin abubuwan bukatu na yau da kullum ya ubangiji ka karyar mana da farashin abinci ka sa mu yi daddaɗar rayuwa a wannan duniya ka tseratar da mu daga azabar kabari ka tseratar da mu daga azabar wutar jahannama abubuwan da suka fi ƙarfinmu ubangiji ka iyan mana ya ubangiji ka shiryar da shugabanninmu ka ɗora su kan tafarki na dadai ka sanya tausayin talakawansu a cikin zukatunsu ya ubangiji ka sa mafi alkhairin rana gare mu ranar da za mu koma gare ka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله